إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا الله وأجارنا من النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة 21 ga wata mai albarka watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1440 wanda ya yi daidai da 22 ga watan hudu shekara 2022 da haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam idan ba a manta ba muna cikin tafsirin suratul yasin mun kwana a aya ta talatin da shida za mu tashi aya ta talatin da bakwai ayoyin suna gwada mana dalilai da za su ƙarfafa ka su tabbatar maka wahadaniya kaɗai ta karfafin su tabbatar maka samuwar shi su tabbatar maka ba abin bauta da gaskiya sai shi ba kuma mai yin tasarrafi a wannan duniya sai shi to daga cikin ayoyin bayan jiya ya yi bayanin ƙasa da abin da ƙasa take tsirarwa aya ne yau kuma sai ya ce wa aya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون ya ce wa ayatun lahumul lailu yana daga cikin aya da za ta tabbatar maka akan ƙudura ta ubangiji tabaraka wa ta'ala da kuma girman shi ba wani mai girma in ba shi ba ba mai iko in ba shi ba ba mai zarkaswa sai shi shi ne nasilahu wato ayatun lahum nasilahu minhun nahara wato wannan allailu ɗin daga cikin wannan dare ɗin nasilahu ubangiji yake zago annahara wannan yini daga cikin dare sai a hoto da yini yadda kasan ake zago wani wannan abin dabba daga cikin wannan ɗinta fatarta a yi insilafi ɗinta a guzgota daga ciki kaga dabbar daban fatar daban to haka ubangiji yake cirowa daga cikin dare sai ya ciro annahar yini ai khalaqal laila wan nahara ubangiji cikin cikan mulkin sa ne ya halicci dare ya halicci yini dare yana da amfanin sa yini yana da amfanin sa in ba dan dare ba da mutane sun yi saukin mutuwa saboda gajiyar da kake ɗauka ta aikin yau da kullum dare in ya zo ne in ka kwanta barci sai ubangiji ya zare wannan gajiyar ta sanadiyar barcin sai ka tashi kamar baka taɓa komai ba shi yasa ko da za ka yi barci da rana bai kai amfanin da barcin dare zai ma ba an gane ko shi kuma yini an yi shi domin a yi a rayu a nemi abinci a yi kasuwanci a yi sana'o'i da haka kowanne halitta ce daga cikin halittar Allah kuma ɗan adam ba zai rayu ba da guda biyun su duka malik ke cewa haza bi zalamihi wannan da duhun shi wa haza bi diya'ihi wannan kuma da hasken shi waja'alahuma yata'aqibani sai Allah ya sanya da daren da yinin suna canza juna wajen aiki idan ba wannan da wannan da wannan ya zo sai wannan ya zo ya canje shi an kani an gane ko ya ji'u idan wannan ya zo haza wannan ya zo fa ya zahabu haza sai wancan ya tafi wa ya zahabu haza wa ya ji'u haza sai wannan ya zo wannan ya tafi haka duniya take dindindin titirtin da Allah ya halicci duniya ka dan adam doron kasa haka ya ga ana yi dare da rana dare ya zo yini ya tafi dare ya zo yini ya tafi sai dai daren nan ba yadda yake ba a wurin haka yake a ko'ina a duniya duniya Allah yi ta sha bamban yankin da suke ɓangaren dama mai nisa suna da bambanci da wanda muke nan mu tsakiya in ka lura da munan a tsakiya muke idan ka lura rana galiban mu ta kanmu take ketawa ba ma ganin rana mu tashi diba rana da azhar mu rika diba ta wajen hanyar agadas ko mu rika diba ta wajen hanyar magariya haka ne tsakan mu take bi ko da da sanyi da take karkata gehen gusum za ka ga sama da take gusum din ba kudu din ba da yawa ko haka idan rani yayi rani da take karkata gehen arewa kuma za ka ga gabas sama da take idan kuma bazara ta yi irin watan shida lokacin da ake mana hadari ana ana ruwa to za ka ga ranar ta fito a tsakiyar gabas daidai da haka mu rana tana da wasu muhudayya kusan guda uku akwai wanda suke sashen kudu akwai wanda suke sashen arewa akwai wanda suke tsakiya kuma kullum haka za a gani ko to wannan yana da alaƙa shi yasa idan za a dibi wata ma ranar da muke ganin yau 29 ne to da sahe za ka kalli ina rana za ta fito ba wai hemare can ya yi baka rika lalibe cikin duhu idan ka kalli inda rana ta fito ka sa ido da kyau da ta fito a gabas da ka dibi gabas daidai ta yi fusgawa wajen dama wajen hutar wata ko kuma tsakiya ta huto ko kuma hagun ɗinka ta huto domin idan ka dibi gabar daidai za ka ga akwai inda yake ɓangaren dama akwai inda yake ɓangaren hagun to ina ne ta ranar ta huto idan ta yi fitarwa a ɓangaren damarka to wurin faɗuwa ma za ka kalli inda za ta faɗi nan ne za ta faɗi to inda ta faɗin nan shine gurbinta za ka kalli wata ba gehen nan ba ba gehen nan ba daidai inda ta fada saboda dalilin fadar Allah da yake cewa wa shamsi wa ruhaha wal qamar idza taraha ina rantsuwa da rana da hantsinta ina kuma rantsuwa da wata idan ya biyo ta kenan wata binta yake tana gaba da shi yana binta saiti guda suke tahiya to don haka in ta fada babu haskenta shi nashi karamin hasken da ya tsosano daga gare ta domin shi bai da haske yana ɗosano hasken shi ne daga gare ta to idan ya ɗosano hasken ta bar shi sai hasken shi ya bayyana da haka nan za ka duba inda ta fito sai ka dubi inda ta faɗa sai ka dibi wata wuri ba wai ka je kana dibin wata ya faɗa ya ran ta faɗa nan kai ka rika dubin nan har sai ya faɗa baka gan shi ba kuma ita gardama da kai an gane ko saboda haka nan ita kanta diba diba watan ma yana da alaka da ka je ka koyi shi ba haka ba kawai ake samun wani ya shafo ko kawai da marece tashi kalli yamma a wannan ba shi bane yanzu kawai dan kana ganin ana tuki ana sa bita sai a baka bono na mota yau gani yana sa ilimi sai an yi aiki practical an koya an gane ku da haka nan dare yana da aikin shi rana tana da aikin kamar yadda Allah ke cewa yi gushin lailan nahar يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره yake cewa ya gushin lailan nahara Allah ne ke sanya dare ya gusar da yini da shi ya kayi yini ya gusar da dare da shi kowane ɗaya daga cikin dare da yini nan ya ɗalibuhu hasisan yana neman ɗan uwan shi da gaugawa da rana ta faɗi za a gani ba abin da take ƙoƙari kuma hutarwa take so ta yi kenan daren nan za ta tura an gane ko idan wannan daren aka ciro yini daga gare shi ko kuma yinin aka ciro dare daga cikin shi fa'izahum muzlimuna sai ga mutane a wancan lokaci a wannan lokacin da dare ya zo muzlimuna sun shiga cikin duhu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idza aqbala al-layla min hahuna wa adabara an-naharu min hahuna a gane ko wagarabati shamsu rana ta buya faqad afdara wada afdara sa'im to me azumi ya sha ruwa ko baka sha ba babu dai azumin an ƙari yanzu ya cika ne ta rage maka an gane ko don haka nan ubangiji yake cewa daga cikin ayoyin ne da yake ciro dare daga yini ya ciro yin daga dare sai kuma gaba والشمس تجري لمستقر لها mm, ذلك تقدير العزيز العليم washamsu rana tajari tana gudu tana tahiya ita kanta limustaqarrin laha har zuwa ga wani matabbaci da ubangiji ya mata haka za ta ci gaba da huta tana wannan aikin ba ta da ikon ta dakata har sai ta cimma wannan lokacin da ubangiji ya ɗeba mata zalika taqdirul abidil alim wannan ko ƙaddarawar Allah ce al'adidu buwayayye al'alim mai yawan sani to ƙaddarawar shi ce. To ita rana a da masu ilimin kimiyya gardama aka tadda su da malaman musulunci. Halma su malaman kimiyya na wancan lokacin tun daga alif ɗari tara, alif da ɗari takwas, alif da ɗari takwas da tamanin da aka zo da ɗari tara, da ɗari tara da ishirin, da ɗari tara da arba'in da hamsin har zuwa da tamanin masu ilimin kimiyya dariya suke idan malaman musulunci suka ce rana ta iya take suka ce ina rana ai tsaye take duniya ce take gewaya muka ce a'a duniya tana gewaya rana ranar ita ma tana gewaya irin nata sai dai gewayawar duniya da yake ita duniya ba ta kai rana ba saboda wannan ranar da kuke gani za a iya hudda duniyar mu kamar dubu ɗari takwas a cikinta kamar wannan duniyar ta mu sai a yi kamar dubu ɗari takwas a wannan ranar kaga kenan tahiyar babba da ƙarami ɗaya ne yanzu ka samu ɗirgegen mutum da ke tashi kace a yi rigar zuwa kanya da shi da ɗan ƙarami kaga sai wani ya sha dawo to haka ita rana girman ta yasa da babu na'urorin da za a gano tafiya take sai aka ɗauka saboda girman ta kamar tsaye take kun gane ko malaman musulunci suna faɗa cewa rana tana tafiya malaman kimiyya suna cewa ba ta tafiya duniyoyi suke tafiya da sauraro da waye da waye wasu malaman musulunci masu ƙaramin ilimi suka fara gamsuwa da abin da malaman kimiyya aka ce a'a ba a fasar alƙur'ani da kimiyya idan ƙur'ani ya ci karo da kimiyya to sai a ɗauki kimiyya ta shiga cikin jahilci ta koma ta yi bincike yanzu malaman na kimiyya za a ce ku koma makaranta yanzu kun je kun zo da wuri ku sake komawa aka yi ta wannan ja'in ja'in su in aka faɗa dariya suke yi sai da ya zo wajen dubu biyu ba kaɗan sai wani babban malamin kimiyya ya ƙware wanda ya fi su ƙwarewa ya sake bincike sai ya gano rana ta iya take ya ce kai ku tsaya jama'a rana ta iya take ya zo da abin kimiyya shi ya nuna musu suka ga ashe tafiya take saboda gudun da rana take a awa ɗaya tana da gudu na wajen mil kusan miliyan 85 a awa ɗaya amma kuma kafin ta zagaya sai ta yi waɗannan sai an yi shekara guda saboda sararin da take ciki ai wani sarari ne wannan duniyar duniyoyi suke cikin shi wannan sararin da kake gani ho wanda da ranar da wata da taurari da mu da wasu ma duniyoyin da ban mu ganin su akwai wasu duniyoyi ne ba ma ganin su sai in ka tinkare su za ka gansu kuma wasu sun yi namu wasu sun kai kamar namu wasu biyun namu wasu rabin namu wasu goma namu to amma dukkaninmu gaba ɗaya muna cikin wani katon sarari ne da ake yi kamar yadda Allah ke cewa kullum fi balakin yasbahu to wani sarari ne kuma kowace duniya akwai sararin da aka keɓance mata ba tare da ta ci karo da ƴar uwarta ba kuma gudun da ake ba wai gudu bane ɗan takaitacce gudun da rana take yi a awa ɗaya ya kai kilomitar miliyan kusan ɗari a awa ɗaya amma kuma za ta ci kilomitocin ba ta ƙare sararin ba kuma wannan sararin ba shi bane sama sama ta hi shi da sararin da mudin duka sama ta hi ta dayawa dan ka gane halittar Allah ba a ba a iya gane ta sai shi san dan abin da ka sani duk labarin da muke anan ne yake shi a iya sararin da namu ne shi yasa ba wuce yake cewa sararin subhana to anan ne muke wannan kuma duk abin da ga duniyar mu tana yi da mu yan adam mu tashi da girage bai wucewa sararin mu domin jirgi duk gama yawon duk gama tsawon shi gaba sama ya gama miƙewa kilomita 38 yake ci gaba sama baya wucewa kilomita 38 zuwa 40 domin in ya wuce nan ya shiga wani sararin da zafi ya yi yawa akwai wata matsala to inda za a wuce kilomita 100 to duk abin da ka kai shi sama da kilomita 100 ba zai dawo ba saboda babu iskan da take danno shi sai dai ya can ya raka yawo kai in an kai ka dai ka zama ya hukke ka raka yawo kan can za ka yi zaman ka saboda ka babu mai yin sama ya wuce kilomita ɗari ba tare da ya ɗauki iskan oxygen da sauran wasu na'urori da za su dawo da shi nan duniya ba akwai wani abu da yake sarrafa shi daga nan duniya ko 'yan sama jannati akwai wani abu da ake amfani da shi haka kuma idan ka tafi yankin Amerika mai nisa ƙuryarta wancan yankin na Amerika irin su yankin Chile da makamantansu irin ƙananan ƙasashen da suke Latin Amerika akwai wuraren da ake yin wata shidda ana dare sannan in rana ta wuto sai an yi wata shidda ta wani shi kwanan nasu gaba ɗaya shekara guda kwana ɗaya ce domin dare ɗaya ne ɗaya ya shekara guda saboda wata shidda dare wata shidda mi kuma a wannan duniyar a haka za su ɗauki azumi da rana su yi sahur da rana su yi isha'i da rana su yi magaraba da rana su yi azhar da rana su yi juma'a da rana duk abin da za a yi in aka kai ga garin karhe bakwai za ka yi ziyara ta wata uku haka gama ya wuce ka yautan ka dawo da rana ka je da rana za ka dawo in kuma aka kai ga karhe takwas na dare kai kuma ka je ne an yi ka tarihi nan ne daren ya fara dan wata ziyara ka ta wata biyar duk ka kare da za ka harkokinka an wuce lamarinka to mu kuma nan ranar tamu tana da awa sha biyu daren biya da awa sha biyu wani lokaci sai daren ya kwace awa ɗaya cikin rana ya zama sha uku ta koma sha ɗaya ko goma haka wani lokaci rana ta kwato a cikin nashi to a nan wajen kenan akwai wasu wuraren da su kuma ranar ce yar kaɗan daren ya fi yawa da ranar ta fito awa biyu uku ta faɗi an ƙare duka daren su da kominsu awa shida ne ko awa uku an gama daren ne yake da yawa wani lokaci kuma daren ne ɗan kaɗan haka dai Allah ya tsara duniya shi don haka ita kanta rana ta gari tana tafiya yanzu wannan da malaman musulunci da malaman kimiyya duk sun yi ittifaki rana tana tafiya to in ta tafi nan ina take zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tambayi abatar da gifari ya ce mishi a tadari aina ta garibu ka san ina rana take faduwa ina ne rana take tahiya din nan in ta tafi qultu sai abadar ya ce sai na cewa manzon Allah Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzon shi ne suka sani ni ban sani ba fa qala annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sai annabi mai tsira da amincin Allah ce fa innaha tazhabu ita rana tana tahiya ne hatta tasjuda tahta tahta al'arshi sai ta je ta yi sujada karkashin al'arshi to al'arshi ya fi dukkanin halitta Allah girma kuma na gaya muku ita sama ta ɗaya ta fi samanmu wannan wannan ta hi duniya wannan ta mu girma kamar yadda Nijar ta hi dala biyar girma idan ka kalli Nijar ka kalli ƙadago ka je wadda ƙwandalar ƙadago cikin waɗin Nijar ka yi tunanin a girman ta yake a Nijar ko a garin da magarin kai a aljihun ka ba ta to to sama ta yar tahimi ya haka to to ita kuma ta bi ta hita haka ta uku ta hita haka to sai aje ta bakwai ita kuma ta bakwai kursiyu yana sama ta bakwai ita kuma idan ka ɗauki kursiyu da sammai bakwai da ƙasai bakwai ka nasa a cikin kursiyu kamar ka ɗauki dala ashirin ka yi shiwa da shi cikin daji za ga dukkan mai 'yan kaɗan to shi kuma kursiyun in ka ɗauke shi ka kai cikin al'arshi kamar haka to shi al'arshin nan shi ne halitta Allah wanda ya komi girma babu wani abu mai girma kamar al'arshi ba abin da Allah ya halitta cikin halittun shi kamar mai girma kamar al'arshi shine sama da komi kuma sama da shi ba kowa inda yake daga al'arshi sama da al'arshi babu wani ba halitta ba ce can kawai ubangiji ya bar ma kanshi sani Allah ne kawai kuma shi bai da alaka da al'arshi yana ƙasa da shi ba wai tare sake ba yana ƙasa da duk halittun Allah suna ƙasa da Allah baya tare da halittun shi suna ƙasa da shi sai dai ya aiko musu ko ya dizu to tare da haka kuma al'arshi Allah ya san komi game da halittan nan sannan wannan al'arshin kaga kenan in ka duba akwai wani abu da ke ƙasan nan ba ƙalƙashin shi ba yake to rana tana suje da ne ƙalƙashin al'arshi to Allahu alamu irin sujada sunanta sujada yaya take sujada mu dai mun yi imanta sujada tunda ba hannuwa da kahuwa gare ta irin namu ba irin sujada ta dace da ita Allah ya san irin sujada idan ta yi sujada sai ubangiji ya ci ya mata izini ya ce ya ki hutu sai ta koma ta fito daga inda aka saba ganin ta tana hutawa daga can bangaren gabas ha'ilau ta je ta sake sujada haka haka ake tun daga ranar da Allah ya ci duniya har ranar da Allah ya ga dama idan ta yi sujada tana jira Allah ya bata umarni sai Allah ya ki bata ba ta da irin ta ce ya Allah a bani umarni mana dole ta yi shuru ta jira za ta yi jira tsawon lokaci sai mutane su yi barci su yi barci su ga rana gari bai waye ba a yi barci a yi barci gari bai waye ba har barcin ya ishe ka ka taso in ka taso ga makwabcinka wai wani kaka kai ni wallahi barci wannan yau da ran barcin ya ishe ne ni ma wallahi haka da sai kuna tunanin to irin ni ne da kai abin ya shawa can ya ku ga wana ma wana ma wana ma har dai ku yi ittifaki wannan daren rana ce ba ba ya hi dare kamar na wata daya har ku kai ga masu sana'o'i sun bude da dare abubuwan da da ba a yi da rana a koma yi da rana ana nan ana jira ana ta mamaki to ni ke faruwa to ni ke faruwa ita kuma rana tana jira a mata izini Allah kuma ya kyale ta can sanda ya ga dama ba a san iya tsawon da dadewar da za a yi ba sai ya ce mata fito to yanzu ba ta da ikon dan lokacin da aka bata bai ishe ta ba ta kai inda za ta fito daga inda take hutawa sai ta fito daga inda ta fada saboda Allah ya ce ta yi ba ta inda ce ba na yi ba tana fitowa daga inda ta fada sai mutane cikin murna tunda ai sun dade a cikin dare ko sai sai la ga rana kowa na jin daɗi ga rana ga rana amma sai ku rika tunanin to ni yarki ko kai nan dare kaman yamma ne kai yamma ne kai yamma ne kai yamma ne a'a ba yamma bane haba daure ka daure kai ne to sai mutum dai yanzu mutumin da yake nan da magaran ka shekara 40 a da magaran kai ka tabbata dai kanya ni jilak a ina din garin da magaran take yammacin da to sai ga eh ga ranar daga wajen kanya ni jilak mala abubakar wai ranar daga ina take kace ina nan ina ne ba hanya mara ba ce kace ita ce wai ranar kamar daga can nake ganin ta kai mi ittifaki wani yayi waya mara kai daga ita ce wallahi muna ganin ranar daga wajen tsuduri take fitawa a'a yan diban aka tambaye su ce mu dai daga wajen mai ne muka ga ta har kowa ya ittifaki ranar nan fa daga yamma sai a ce to an samu an ku haɗu da matsala sai mutane to gaba ɗaya kowa ce amanna billahi amanna billahi sai kowa ce na yi imani da Allah na yi imani da Allah Allah ya ce wannan rana shine yau la yanfa'u nafsin imanuha ranar da in rai in ma mutum ya ce na yi imani an dakatar da imani daga ran nan an dakatar da an daina ɗaukan ma'aikata a musulunci idan kai musulmi ne an yarda kana nan a musuluncinka kuma in ka aiki za baka lada amma sabo ya musulunta bai yiwa a'a da kai musulmin ne baka saba yin nahiloli ba baka yin azumi na nahiloli kana dai na wajibai da ka gara ta hutu daga muka ce to tunda dama ai mu mun yi imani da Allah bari mu raka nahiloli a ta ce a'a yanzu in kai nahila bana karba ba ta da dai da kake an karba kowa ya tsaya inda yake dan wuta an san to bayan wannan hutawar ranar sai hutawar dabba dabbatun min al-ardi idan ta huto ita kuma za ta yi shaidu ga mutane to a lokacin nan sai a ware tahiya hidda tahiya wana wannan kai wannan mota ne nawa a kai dan wuta kara mana a kai dan aljanna kara mana domin a jikin mutumin an rubuta wannan dan wuta ne arni wuta zaya ha a kai ga ana dole juna a kai ya dan wuta ya farka an tashi lafiya dan wuta ka lafiya lau ya dan aljanna ya garin ku wallahi kun wannan kun gore mu lokacin kafin kafin a rihe koho tuban nan kuka kun mana wayo wallahi eh ta gare ku wannan yau kai dan wuta ai sharrin ka yayi yawa kyale ka muka ka gani ana wasanni kaga an gane kowa ya shiga wannan alamu ne na kiyama wanda suna zawa ɗaya bayan ɗaya an ce da rana ta hudu daga yamman nan to ba a jima ba ita kuma da bazar ba a jima ba ka zai abin ya rika zuwa kai tsaye kai tsaye kai tsaye dandanan kiyama ya tashi an gane ko da haka Allah ke cewa zalika taqdirul azizul alim sai Allah ke cewa ni wal qamaru qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim wal qamara shi kuma wata qaddarnahu manazila Allah ce mun kaddara mushi masabkayya wanda yake sabka a kansu hatta ada kal urjunil qadim har ya koma kamar kililin dabino tsoho da ya tsuwa wata tsarin shi ba irin na rana bane ita rana bullawa take kullun da fadin ta daidai ta fadi da fadin ta daidai haka ne amma shi wata shi yana da wani tsarin da Allah ya mushi sai ya sanya shi yana da masabkayya guda 28 kamar yadda malaman dukkanin malaman tafsiri haka suka ce masabkayyan nan su ne wani manazil guda 28 guda goma in ka raba min 28 gida biyu nawa zai bada nawa nawa za a dauka sha hudu to idan wata ya kama yau bisa ɗaya ce yake kamawa gobe sai ya kama ya koma ta biyu to ta biyun nan ta fi ta giya wannan girma sai ya ƙara haske hasken shi na yau ba irin na jiya ba ne kuma na gobe ya fi na yau yana haka yana haka har waɗannan manziloli sha hudu in suka cika za ka ga ya cika haske damran nan ne ke wani hasken mai faɗi za ka ga sha uku ne daren sha uku idan kuna da azumi azumi sha uku gare ku amma ya gama hasken shi ya gama girman shi ana cewa daren sha hudu ne to gobe sha hudu daren sha biyar zai koma manzila tami ta ragewa ita kuma zai je mata da haske yana ragewa yana rage har ya koma kamar yadda ya faru kun gane kenan wannan ita ma zai yi hau mandila goma sha hudu in ka kalli sha hudu hudun nan guda biyu za su baka ishirin da takwas amma yini zai baka ishirin da ba idan ya gama wannan manzilin to shine ya bi rana babu sauran wata manzila daren 29 wata ya ƙare duk watan duniya daren 29 ke ƙarewa wata in kaga ya yi talatin abu ɗaya ke sawa ya talatin rishin samun labari amma duk 29 duniya sai an ga wata idan kai baka gani wani sai ya gani haka duniya Allah yi ta domin in kai lissahi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara azumi ne a shekara ta bi ta hijira ya rasu a hijira tana da shekara nawa sha uku kaga in ka duba za ka ga akwai ramadan guda goma da ya yi to na goman bai zo ba azumi tara annabi ya yi sallallahu alaihi wasallama ya azumci ramadana da ran shi guda tara sallallahu alaihi wasallam to tara wannan gaba ɗayanta 29 tara yayi ko ɗaya bai ba talatin inda annabi yake bai taɓa azumi talatin ba na akwai wata shekara ya ɗauki na talatin ɗin sai labari ya zo daga ƙauye wani ƙauye sun ga wata annabi ya ce a sha ruwa amma lokacin idi ya wuce a bar idin sai gobe amma a sha ruwa an gane wannan ko kenan an ɗauki na talatin ɗin aka karya azumin saboda an ga wata daga wani wuri to wani yana ta jahilai suna ta maganganu ya nan wajen inda za ka duba alif ɗari tara da tamanin da saba'in azumi nawa muke yi yau dan ka azumi talatin da da da yanzu ɗaya ne shi ma sama da yau a wancan lokacin an sha ganin wata wannan wayar da ake bugawa ta ƙi samuwa ai ta buga waya ya mai ta ƙi samuwa a ce ku jira sai ka yi awa goma kana jiran waya dole labari da zai ku yanzu kuwa idan aka ga wata a inda aka ga watan wanda suke da waya mai intanet kan whatsapp kan waya nawa ne abu samun labari yanzu wuya gare shi yanzu yanzu nan za a yi abu a amerika za a yi abu a faransa za a yi abu a ukraine za a yi abu kaza da kaza ka shiga cikin facebook ka buga ka ce an yi kaza yanzu kuma haka nan ne gashi nan ma na yi kawai mubasharatan wa taba ce a ƙarya ne ake an kai hari yanzu gari kaza ga mutanen da aka kashe wa taba ce a ƙarya ake yanzu wa'azin nan da muke yi ana sauraren shi a uwa duniya yanzu muke yi yanzu ake saurara ake sauraren shi ƙila a maini ƙila a birnin gaure ƙila a filinge ƙila a abalan muna da magaran ko muna yi wani kuma yana abuja yana yi kuma mu in muka gada muna sauraron na abuja da in ana wa'azi haka nan sai an yi an tsari a zoma da kasan mai mai zai zare ba
kuma kake gama da da yanzu kawai abin da muke cewa kwamatin da suke ganin wata na ɗaya a sa malamai ba malaman hwada ba da ba su yi ba karatu sai jibga manyan riguna da ado yau riga ta maka karatu wanda wani ba ga ba in ka je masar wani za ka ga professor din ya ma- ma- professor ne a qur'ani ya sha kirabet kai ka je da malam malam babban riga kare rai koya maka ulu yau na ruwan riga da karatu ka sa wata riga an mata an- a- ka- ka koma dawisa an mata albatsi ta kana ciya kaza da kaza ka yi rawani ya ya ya randa ba kana ciya dan a ce kai ne malami wannan malaman da gaske ne sun ga watan ba lambar waya za su bayar ba wai a ce ga lamba in ka ga wata ka bugu wani kwamati za a yi a kowane gari na malamai ba tsakin garin ba malaman garin manyan masu ilimi dattawa da aka san suna tsoron Allah sama da mutum ishirin wanda ya ganin ya zo wurinsu ya ce ya gani ya gwada musu bincike shi iya bincike in a unguwa ce to unguwan wane da wane kamar su goma su ake gaya ma su za su tace amma ba ka ba da lambar waya ba wani dan kwaye ma in ya sha kwaye sai ya waya ce na ga wata Ah, shi wanda aka ajiye mishi kawai a lambar waya a kai kana prefutur kaza ga lambar ka jira in an je waya ka dauka wani ma jira yake a bada amsa yana so ya tafi sharka shi damun ba mutumin kirki bane yana shashan ta bashi daga an yi waya ayo an ga wata yana a ta maske to to to to ran kai dai an ga wata a ta maske shi kuma nan prefe in ya aika ai prefen gari kaza to prefen gari kaza aka bincika bai sani ba a ga binciken ba da kirki bane daga inda aka ga wata daga nan ake binciko shi yaya za a yi a binciko shi hukuma ta musulunci da malamai da saraki a haɗu idan da gaske suke su samu masu ilimi na ba wai malami bai da ilimi ba kawai haka a'a kaka ilimin ganin wata ake mazan malikiya ya ke a mazhabar shafi'iya ya san shafi'iya ya san malikiya ya san komi ba ra'ayi ba ba jahilai za a tara ba tare da ganin ya kamata a'a a samu malamai su ce kaza ne wanda suke tsoron Allah to amma fa idan da za a tara annabawa su ba da shaida to sai an samu shakiyin da ya ce ƙarya ake dan al'ada dan adam ce. saboda shi so yake a dace da ra'ayin shi yaushe za a tafi a ɗauki ƙawa'idi a fara daga bango har bango a ɗauki hardina daga bango har bango a ɗauki ishimawi a ɗauki iziya a ɗauki risala a ɗauki a karanta kai kana nan kana auna garin rogo da sukari kana sai da yadi kana sai da mota kana wanke mota kana kaza kana kamashu kana kaza kana kaza kuma ka ce da wancan da ya iziya da kai da kai kamashan ka duk ɗaya kuke abin da ya gane ya ka gane ya za a gane kai ma ka san ƙarya kake yanzu mutumin da ya ɗauki aka sa shi lakwal ya yi firamare ya sakandare ya yi lise ya je university ya yi diplom ya za- ya sake digiri na biyu ya yi na uku ya dawo aka ba shi ma'aikata a garinku likitan garinku ne ya je ya karanto santi yana ofere yana komai shi ke na a ce a'a da shi da wanda tun da ya tahi albasa yake dasawa shi kenan a'a yadda yake yanka a cikin albasa ya bashi wuka yanka cikin mutane kenan dole a nan ba za a daina ƙayyatawa ba amma ana so a raka samun tabbas ba kawai a raka yin waya ba ga hukuma jama'a an ga wata to waye gani dole ku samu tawaye dan wanda zai gani ba da zaka ji ba a samu shaidu ingantattu ko mutum da kuka kai ya mai hukka ajiye mutane ba su yarda da shi dan ba su kasu su wannan kwansayin islamic din ba kwansayin islamic kwansanye ne na gwamnati mutane ba su yarda da su ba wani bayani galibin su ma ba malamai bane malaman kaɗan daga cikin wasu su bayani kawai kuma sannan malaman daga cikin nasu ma duk yan fada ne kawai dubu ana malamin da ka ba da da- ya to malami ne bai da sana'a yi an ba shi biyu ita kuma ga son shan bantsiya kun bai da kuɗin mai ba dole bai fada a ba shi tiket Ban- banda isan su wasa ne ga kilim a gidan shi nijilai din nan tam tam tam ba ragowa ba ta yanzu ya ta yanki shi kuma bai da ba aiki ne yake ba ina zai samu kuɗin da zai ka biyan wannan wuta an kawo fakacin da wajen ki ka saba'in tamanin ga ce wannan ya'ya ga waye ga waye dan jaraba ya je ya mai ya zabar shi bai je ba ƙauyen su ko bai da sana'a'i ya zo da makaran ya makale hekar sama ake da shi biya je ba ƙauyen sa biya noma ba gonarsa biya ya ba kiwo biya ya ba tsara ya yi tsugunna a da makaran dan ni ba zai bi fadanci to je inda yo ko han ko ko kin na fadin ya san ba an kama shi ba dai ba sai na san jin dadin kuma so suke duk sallar duniya duk satin duniya sun to da riga sabuwa kana jin ka ce in ka sa riga irin wannan wai wai wannan a a hada ya ya yi kanin wannan to to to to kai waye nawa gare ka me kake sana'a dole ne ka rika tubu dole ka rika ciya ke shi- wannan ki sha ki shafa ki kama ruwa yawa dole ki samu wannan dole wannan kare ta biyo baya saboda haka a raka yi ma mutane adalci Allah ya sa mu gane hatta adakal urjunil qadima har ya koma kaman kililin dabino wa idan dabino idan aka ciro shi daga cikin uwai nonon da aka yanko inda diyan ke in aka cire ai akwai wani dan tsumin giya da yake bushe sai ya kwarda ya kwana za ga kamar tsayo wata to wata in ya shine adakal urjunil qadim na da na bara sai Allah yake cewa لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهر la shamsu yanbaghi laha ita kuma rana bai dacewa gare ta an tuduri kalkamara ta riski wata an gane ko wallan lailu sabiqun nahar bai yiwa shi ma dare ya riski ya- ya riski wini kowanne a lokacin da awoyin da aka ba shi zai yi amfani da su da dare da rana kowa yana da tsarin da Allah ya mushi ba wani bai shiga hanyar wani kowa da hanyar shi dama Allah ce wa kullum fi balakin yasbahu ko وكل في فلك يسبهون kowanne daga cikin su fi falakin yana cikin wani falaki nashi yasbahu na yana iyo wata yana da falakin da aka ware mishi rana tana da falakin da aka ware mata sai Allah ke cewa وآية لهم أنا عملنا ذريتهم في الفلك المشهون Allah ce wa ayatul lahum yana daga cikin wata ayar karo na uku aya ta daban domin ya ce wa ayatul lahum al-ardu mai ta tuko ya ce wa ayatul lahum al-layl ya ce ta to wa ayatul lahum anna hamalnahu alama ikon Allah mai nuna ubangiji shi kadai ne wanda yake yin yanda ya ga dama kuma shine ya halicci mutane yake kula da su anna Allah ya ce lalle mu hamalna zurriyatahu mu ne muka ɗauko zuriyar me ake ce ma zuriya anan uwaye da kakanni asalin mu abin da muka sani zuriya ƴaƴan ka da jikokinka ko to kakannin ka ma zuriya ne domin duk wanda kuke alaka da su zuriya kun to Allah ne ya ɗauko zuriyar su mutane filfilkil mashhun a cikin wani jirgin ruwa da ake makare da shi yadda aka cika shi da doki wannan wani jirgin ruwa ne jirgin ruwan annabi nuhu sanda Allah zai hallaka duniya ruwa ya yi zanga-zanga ya cinye duniya gaba ɗaya sai Allah ya ce ma annabi nuhu ɗauki mutane wanda suka yi imani da kai a cikin jirgin an ce mutum shida ne uku maza uku mata banda annabi nuhu shekara duk wannan 950 yana wa'azi mutum uku kaɗai suka ya samu wasu kuma suna cewa mutum 80 ne maza 40 mata 40 to mu barta a 80 din maza 40 din mata 40 din an gane ko to waɗannan waɗannan ɗin su ɗin na dai aka sanya wanda ba su ba gaba ɗaya ya mutu ba su haihu ba ba su yi ala masala ba wanda ya haihu daga cikin mutane in ba waɗannan zuriya ba kenan anan abin da Allah ke nuna idan ba dan tasahirin Allah ba yaya aka yi ubangiji ya hore muku jirgin ruwa ya sa annabi nuhu da iliminsa ya yi jirgin ruwa aka ɗauko ku aka ɗauko kakanninku har yau suka zo suka haife ku in ba don haka ba da sai a wayi gari ruwan tufa da ya tashi da ku gaba ɗayanku da sai a wayi gari duk kowa ya mutu ko to amma cikin rahamar Allah da tausayin shi sai ubangiji ya sanyo mutane a cikin jirgin ruwa ya sanyo halittu ma da muke yawo da su da muke rayuwa da su su halittun kowane halitta sai da aka sanya min kulli zaujaini isnayi sai da aka sanya ma'aurata guda biyu cikin jirgin ruwa shi yasa aka ce mata filkil mashahul mashahul wata ke cike da halittu da aka dauko fasinja mutane sauran dabbobi bayan wannan وخلقنا لهم من مثله ما يركبون wa khalaqana lahum Allah ce sai muka halitta lahum gare su min mislihi kwatankwacin wannan jirgin mayar kabuna abinda kuke hawa Allah a nan duniya bayan ya tsirtar da ku asali daga jirgin ruwa jirgin ruwan farko wanda annabi Nuhu yayi to sai Allah ya ba ku ilimin yin jirgin ruwan kuma ya sau- ya hore muku tekun ya sanya tekun ta ruwan ya jajjanye wa gidal ma wa qudiyal amru ruwa da ya jajjanye sai ya zama to kashi uku na duniya ruwa ne kuma sai ya sanya duk ruwan teku shi kuma gishiri ne gishirin amfanin shi ya zuke guba ta tsoyin duniya da tururin duniya ya ba da lafiya shi kuma ruwan inda bai kai kashi ɗaya cikin uku ba bihi duniyar yawa ba da gubar za ta yi yawa gubar ta raka dawowa tana kashe ɗan adam tana ɓata wannan tsirran ɗan adam abincin ɗan adam to amma tun da ruwan yana da yawa gishirin yana da yawa na teku to iskan teku in ya kaɗa bisa kowane irin abu da aka yi mai wari sai wannan iskan ya zuƙe wannan abin sai duniya ta samu lafiya to sai kuma Allah ya halitta mana kwatankwacin jirgin ruwa na abin hawa tun daga wancan zamanin Allah halicci raƙuri wanda jirgi ne na sahara shi kuma shi kaɗai ne ke iya yin lodi ya ƙetar sahara a wancan lokacin Allah ya halitta mana sawuna murka da ake ɗora musu kaya da jakai da alfadarai da dawaki ko sai Allah ya ba ɗan adam fahimta kuma ya sanya ƙarfe da roba da komi da technology da isansu ya ɓaɓɓoye shi a cikin ƙasa kuma sai ba ɗan adam dubara duniya tana ƙaruwa abin hawan yana ƙaruwa in kun lura motar da aka fara yi kai motar 1980 ba ita ce yanzu domin yanzu in ka kawo disha mi zan ita mu da muke so a cikin awa uku mun je maradi ka kawo mana wata he an yi kwana guda a yau mi zan ita ba ta he a yadda ita yanzu so ake yanzu in aka jima so ake ma a yi jirgin ƙasa daga nan zuwa ya mai awa ɗaya ne in aka shu kawai ya ji irin wannan jirgin ƙasan da kuke ji ana da shi a Najeriya inda mota take awa biyu irin mota kamar bewit a awa biyu za ta je kilo 250-300 shi a awa ɗaya ke zuwa da kun ga tsakanin abuja da kaduna awa ɗaya awa biyu ne da rabi ne ko ko uku kafin ka shiga kwari abuja sai ka awa uku. to amma jirgin ni na shige shi da kaina awa ɗaya da minti biyar ya kai awa ɗaya tak da minti biyar mun shiga muna abuja awa ɗaya da minti biyar ko muna kaduna saboda irin tahiyar jirgin ba irin ta da bace da jirgin da muka sani na kafa in aka tafi Lagos kwana uku a ci to yanzu ba haka nan bane an wuce irin wannan jiragen kaga shi ma wani halitta ne na sabuwa ko sannan yanzu ga karkar nan da in za a tahiya gegima anan ku tambayi dattawa me ganga ake dorawa bisa belo ya taya gwam gwam gwam ku saurara jama'a masu zuwa gegima akwai mota rana kaza tana tashi ba haka ba ke sai a faɗi wannan masu zuwa ya mai akwai kar tana tashi ba hoyo ba za ta tashi he jibi ku je ku yi ta taruwa ku yi ta taruwa he kuma a tashi in an tashi motar daga nan ta yi tsananin gudu a kargeri take kwana ta yi mugun gudu ke kuma ka ji tahiya irin ta dawa sai an je gure an je gure an wannan kuma sai a dawo baya a komo a tahi kalgeri iko
babu dibara daga gurin za a yanci kalgerin sai an dawo baya haka kuma ta wajen sheri ake bi a fito ma mai nishi ruwa daga yamma kwana nawa kusa aka yi wajen kwana hudu ake kan aje jifa kan aje gegimi yauwa idan da za a gyara hanyoyi wallahi daga nan azhar an kai kan yami in aka yi wata hanyar ma shortcut din ba an kai ba to haka diyanmu in suka zo sai sun ce kai wannan sun sha wahala ba zaka kana ganin express ba da VIP kaza kaza diyanku in suka zo nan da kikoki duniya tana lafiya su lokacin nan da jiragen sama ake takasi daga nan zuwa magariya a raka cewa ga hinda sake tashi can da awa jirgi tashi zuwa magariya raka cewa da ho iyayenmu a ce akwai wanda ka wani ce a kai da Allah ba ka kare hankali ya za a ka zuwa kasa a ce Allah ya an taba zuwa kasa shi bai zamba da daga zari ake ɗauko abdiga a kanan da magaran a kaɗa sarki yana jira a mishi tufafi sai an je zariya an ɗauko abdiga ƙarta sun kata a kai mata za a tara sun yi ɗari suna abawa ana waƙa ana kaɗawa masu saƙa suna saƙawa sannan a yi riga wa khalaqa lahum min mislihi ma yarkabuna Allah yana halitta kwatankwacin abin hawan jirgin ruwa da sauransu wanda za ku hau a doron ƙasa da doron ruwa da cikin ruwa sai kuma Allah yake cewa وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون wa inna sha inda mun ga dama nugriquhum da duka wannan halittar take cikin jirgin na annabi nuhu sai mu nutsar da ita kaf da akwai sauran dan adam ko kuma ku nan yanzu ai kuna shiga jirgin ruwa in ba ga dama sai mu nutsar da jirgin fala sariha lahum ba za a samu sariha lahum ba me sarih kururuwa da neman agaji in kuka yi ma ba za ta yi ba amfani ba zai yi yanzu tsakiyar teku na mediterranean kana kana kiran mutumin da yake da magaran ma zai yi irin masu tahiya ce ranin nan turai sun shiga tsakiyar teku markaba tana ni- tana nitsewa kana kiran yawa na a da magaran yawa na a yamaiwa zai yi fala sariha lahum kururuwar da suke ba za ta yi amfani ba wala hum yunqazuna kuma ba an tsamo su ba domin in ba Allah ba bai iya tsamo su me zai tsamo su إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين illa rahamatan sai dai wata rahama minna daga gare mu inji Allah malaki cewa wa hadha istisna'i wannan istisna'in munqata'i ne lakin bi rahamatina sai dai da rahaman mu ne kawai nasirukum muke tahiya da ku fil bahari cikin wannan teku wal barri da kuma cikin doran kasa muna yin haka da ku ne ila ajalin musamman kowa har zuwa lokacin da Allah ya yanka mushi wa mata'un za ku ji daɗin rayuwar duniya ilahinin hayya zuwa lokacin da Allah ce kwanan ku ya kare kuma sai a karɓi rayuwar sai Allah ke cewa mi وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون wa idza qila lahum idan aka ce musu ittaqu ku ji tsoron ma baina aidikum abin da ke gaba gare ku wa ma khalfakum da abin da ke bayan ku ku ji tsoron shi la'allakum turhamuna lalle za a ji- za a muku rahama to menene ke gaban mu menene ke bayan mu lalle gaban mu ai akwai lahira ko ba lahira To ku ji tsoron lahira tana nan ko kun shirya ko in ku ku shirya ba ita ta shirya. Sannan akwai mutuwa kafin lahiran masu kwanda ya mutuwa ta zo za a je ina. Za a je lahiran. Ku ji tsoron abin da ke gabanku na mutuwa ko yau ko gobe ba wanda ya wuce yanzu ya mutu ko gobe ya mutu ba wanda kuma ya wuce in an ga dama shekarar hamsin sittin. Amma dai in ka shekarar ɗari ban tsammanin wanda muke wannan wurin ba ka tarzo wani. wasu ne amma dai ba mu ba ko yana da wahala to dan shekara ɗari yanzu ka tarbo mu me za ka yi da mu zamanin ya canza ba namu bane ba wani daɗi da zamu ji a cikin shi ku lura da wani abu in dan adam zamanin ka ya wuce irin na espiya ce na mana kai experiment wallahi an kare da kai Allah ya kyale ka din da manzo Allah ce sittuna au sab'una Allah ya kyale ka kai shekara 80 abinda zai fara maka sai ya kashe tsaki a unguwa da unguwa ta kusa da ku da unguwa ta kusa da ku kamar unguwa uku ko biyu kai kaɗai ne ɗan shekara tamanin duka 'yan shekara hamsin sittin hamsin sittin ne waye abokin hirar to rishin abokin hirar taka ya mai da ka kafa me ya bambanci kamar kana kabari ba ka da kaga wanda kuke zancen zancen ba iri ɗaya bane yaro dan shekara 20 bai saurare ka ba dan 30 bai saurare ka ba kuma watsayin da kake da- da ake sa'annin ka sun mutu wannan abin sai ya jaza maka kewaya sai ya kai maka ka shiga damu har ciwo ya kama ka to kenan a gaban gare mu akwai mi akwai lahira a gaba gare mu akwai hisabi a gaba gare mu akwai kaza a gaba gare mu akwai kaza to mu ji tsoron wannan abin mu yi aiki na kirki wanda za mu mora gaba gare mu ita kuma baina wa ma kalba kuma abin da ke bayan mu me ke bayan mu mun yi ayyuka na alkhairi mu ji tsoron Allah kada mu bata su dan shedan yana kokarin ya ga mun yirye su mun yi gori sun watsi mun yi wani abin da za a ce wannan aikin ya ruguje to mu ji tsoron Allah kada mu bata ayyukanmu sannan mu ji tsoron abin da ke bayan mu lalahihika da muka yi mu yi- mu yi istighfarin da zai rusa su kar mu yarda gashi shekaru sun sha ka ƙi yin istighfari ga abubuwa an yi baka rusa su ba ka je lahira ka ga taron su ce ɗaukan mu wallahi yi kokari kai istighfari tun daga yau fara istighfari rusai zunubanka da istighfari domin ita istighfari tana rushe zunubi kamar yadda kasar ruwa yana maganin dauda haka istighfari take maganin zunubi kai ta istighfari malamai suka ce wani shi ake kira idza qila taquma baina aydikum ma khalfakum ku ji tsoron abin da ke gaba gare ku wasu suka ce a gaban abin da ke gaba gare ku na ayyukan alkhairi da za ku yi nan gaba abin da ke bayan ku na ayyukan sharri da kuka yi ku tuba ko zunuban da ke gaban ku na duniya take cakudewa ku ji tsoron su ku kar ku fada musu ku kauce musu ku je ku yi aikin alkhairi dukkanin su sun shiga ciki Allah ce idan aka gaya musu haka ya ce musu in kun yi haka la'allakum turhamuna lalle za a muku rahama kaga sai Allah ya alakanta samun rahama da kiyaye a- abin da ke gabanka na duniya duniya ce ga ta nan yau da kwanukan da suka gare ka yau shekara ka nawa a ta shekara ta arba'in hamsin talatin to me ya rage gaba to gaban nan gaba ɗayan ta kai ta alkhairi dan in kai wasa gaba ko abin da ya rage maka bai kai ba baya to kuma idan ma gaban nan za ka shekara ɗari nan gaba wa ya gaya maka cikin kwanci hankali da daɗin rai za a yi ta yanzu kake da dama ka ci da kyau ka sha da kyau ka kwana lahiya ka tashi lahiya to a samun da kake da wannan damar tsaya a yi ki- a yi ibada da kai a yi a yi azumi da kai a yi salloli da kai a yi kiyamun da kai a yi karatun alƙur'an da kai Ya- wani yana can rishin lahiya ta hana shi bai da damai dana dama yana cewa dana ina dama dana yi wani na can an shagaltar da shi yaƙi ake ya gudu ya samu kanshi ma bai samu kanshi ba kaga bai da wannan damaka to kai san da kake da damaka ji tsoron Allah sai ka samu rahamar Allah sai Allah yake cewa mi وما تاتهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وما تأتيهم من آية من من آية من آيات باب وتآية من آية daga cikin ayoyin ubangiji da yake du- nunawa ayoyi kauni da ayoyi shar'i wadda za ta zo musu min ayati rabbi wani daga ayoyin Allah mahaliccinsu ala tauhidi ala tauhidi wata take gaskantar da tauhidi wa sidiqin rusuli da gaskantar da ar-rusulin manzannin Allah illa kanu anha mu'ridin sai sun kasance game da wannan aya su kuma suna bijirewa duk ayar da za ta nuna la ilaha illallah babu abin bauta da cancanta sai Allah sai kaga mutane suna bijire masa duk ayoyin da za ta nuna muhammadur rasulullah ai wannan da kake cewa Muhammadu Rasulullah ba wai iya baki bane so ake yi ka zamanto shi kadai kama da'a yana da wata da'a da Allah ce shi kadai za a ma ita mudalaka ce shi annabi kamar yadda shi ma Allah da wata da'a da shi kadai ake ma ita mudalaka ce kamar yadda ake cewa wa adiullaha war rasula وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون kaga yake cewa ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga wannan manzon lalle za a muku rahama ya alakanta rahamai da da'a ga Allah domin akwai wasu abubuwa guda goma da Allah alakanta rahama da su wanda tunda ba wa'azi bane na sai mun jajjayo su za mun mun san dai akwai wata ran za a zo da su a babin wa'azi akwai wasu ababe da guda goma Allah ya alakanta rahama da su istighfari tana ciki bin qur'ani yana ciki da'a ga manzon Allah tana ciki yin abin da ka ji tsoron Allah ka yi ibadodi yana ciki kaza yana ciki sauraron qur'ani yana ciki zaka ji in an yi magana ya ce la'allakum turhamuna in an ce ku yi kaza ku yi kaza ya ce la'allakum turhamuna to samun rahama yana da alaka da wannan abin an gane ko to saboda haka babu hes- wani annabi da zai zo he sun mushi izgini to shi ce kai da kai Muhammadu Rasulullah shi Muhammadu Rasulullah din nan da'a ce kai alƙawarin za a fuka mushi mutalaka sai Allah yana ya- yake ce to in kuka ma Allah da kuka ma manzo Allah fala tanaza'u wa tafshalu kar ku yi jayayya Eh, wa tafshalu he ku yi rauni wa tazhabu rihukum sai karhin ku ya tafi domin in kuka yi rauni karhin ku zai tafi domin tafshala shine tada'afa kun yi kun yi rauni domin in kun rarrabu wancan yana haushin wancan wancan yana haushin wancan wancan daban wancan daban wancan daban to yaushe ne za ku kira wanda bai cikin ku shi yasa kuke ga a wannan duniyar tamu yau yahudawa sun kirkiro duk abin da zai sama musulunci rauni sun tado shi duk ƙungiyoyin da aka san an taɓa yi a tarihin duniya na kafirci to a yau an kirkiro sa an, an, an, an sake kakkaɓe musu ƙura an zuba musu kuɗi an ja mutane su raka yinsu don an san za su tada mutane hankali kun ga an yi khawariji tun zamanin sahabbai ko manzo Allah ya faɗi hukuncin khawariji yace duk wanda ya gansu ya musu kisan adawa in ka kashe su kana da lada ko yace sun huta daga addini suna karanta alqur'ani fiye da yadda kuke karantawa suna sallah fiye da yadda kuke yi suna azumi fiye da yadda kuke yi sai dai sun fita daga imani kamar yadda ake zare kibiya daga cikin kwarinta Al- manzo Allah ya kore imaninsu kuma an gansu waɗannan mutanen zamanin sayyidina aliyu sun yaƙi sahabbai sun yi kaza sun yi kaza to irin wannan ƙungiyoyin yau turawa sun je sun ware kuɗi sun yi training ɗin wasu mutane jahilai sun ɗora su kan wannan mazhabar ta khawari su ne tura suka ba kuɗi kuke jin su ana a can ana ce yan kishin islama yan su sun san ba yan kishin islama bane yin su aka yi amma da sunan musulunci an taɓa yin su tun zamanin sahabbai kun ga yanzu shi'a turawa sun zuba mata kuɗi duk da kuke ji ana ta rigima tsakankanin amerika da, da iran ƙarya ce suke amerika ita ta yi revolution ɗin iran aka yi wannan juyin juya hali har mulkin iran ya zo na na shi'a kuma su suke ɗauke da nauyinsa har yanzu duk inda amerika ta rushe gwamnatin musulunci wa take ɗora wurin ɗan shi'a tana gaba da iran za ta ɗora shi ƙarya ce wannan wasa ne ake da hankalin ku wannan rigima da kuke yi ana cewa da Isra'ila da Iran ana yi Isra'ila tana cewa za ta kai ma wannan Iran hari Iran tana cewa za ta kai ma Isra'ila hari wasa ne ake da hankalinka inda ake ma- rawar daban inda ake kidan daban kai an nuna maka wani wuri daban bakin su daya yau yan shi'a suna da daraja a duniya an ba su dama su domin me su zagi manya-manyan malaman musulunci su zagi sahabbai su zagi tabi'ai su zagi ma- matan annabi yau ku duba an cika mu da murji'a aqidar murji'a tana nan an yawo musamman a cikin birane manya-manyan birane tana nan aqidar murji'a zaka samu mace da jib da wane ne batta kaza batta kaza el iska ce in kai magana ta ce maka ni ma mai imani ce imani a rai yake to asalin wannan tsohuwa aqida ce ta yan bid'a ta da murji'anci in dai kace la ilaha illallah ka iya shan giya ka iya bautar gunki ka iya kaza wai sai ta cece ka ke za ka yi mutu ya ce maka tsoron Allah anan yake wannan sa hijabi na ƙarya wannan karatu na ƙarya wannan kaza na ƙarya amma shan giya ba na ƙarya bane caca ba ƙarya bane ko yana iskanci ya rika ce maka to naji duk abin da ka gani Allah da na- da zuciya yake amfani da zuciya to asalin wannan aqidar murji'anci ce da kaji wannan mutum yana maka wannan abin dan murji'a ne ya lokaci ya ku ha ilau ga yan bahaiya su ma duka bangare na murji'a da ire-irensu to waɗannan duka shakiyanci ne illa illa mine ne إلا كانوا أنها sai مؤردين sun kasance mu'uridina suna bijiri a karanta aya ɗaya ko biyu mu tsaya.
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين wa idza qila lahum yayin da aka ce ma kafirai an fi mimma razaqakumullahu ku ciyar daga abin da Allah ya ba ku na arziki ku ciyar da talakawa qala alladhina kafaru he kaji kafirai suna cewa lil ladina amanu suna ce ma masu imani anudimu man law yasha'u Allahu adi'amahu a ba kun ce ba wanda kaga arziki Allah ne ke bada arziki shi yake sa talauci duk wani ga mai arziki ma Allah ya bashi to ku da kuka yarda Allah yana bada arziki ku kuma na Allah ne to mu ma iya ciyar da ku ku je Allah ya ciyar da ku mana wannan wani nau'i ne na ba nau'i ne na raini tunda kuka ce Allah ne mai ku je ya ba ku mana kuma kun zo kun kun ce Allah ke komi kuma kun zo wurin mu mutunci kuna Allah ne kuma kun ce ku na Allah ne he su ce ma mutane in antum illa fi dalalin mubin lalle ku ba komai kuke abata kuke bayyananne ko kuma wannan maganar Allah ne yake ba da labari ce lalle waɗancan kafiran cikin bata suke bayyananne kaga wannan daga cikin izgilin da aka saba yi idan aka ce sha'ani na Allah ne he mutum ya ce a'a Allah an san na Allah ne amma Allah ma ce tashi in taya ka a ina kuka yi da shi abin da ya ce ka yi za ka yi shi ya taimaka maka amma abin da ba haƙƙinka bane karka yi kuma in ka ga kaya abu to abin da Allah ya ga dama zai yi shi ya sanya in kai kasuwa sai wani ya zama mai arziki wani kuma ya yi ta ya rasa arzikin ba a yi
sai ku je ku yi lakwar da wani wani ya samu aiki ya zama babban mutum kai kuma haka kare da alli a hannun ka rika wance shi ya taba koya ma shugaban kasa sai shi ya- shi ya gaya ma shugaban kasa amma yana yawo da belo ko ba a yi ai kaga arziki na Allah ne ko ba ilimin bane to kowa da abin da Allah ya wani shi da haka aka ce id- idan Allah Allah yana saka arziki hannun mutane dan ya ga ya jarrabe su ya ga sun yi dan Allah ko ba sun yi ba waɗannan da Allah ya sa talakawa da Allah ya ga dama he ya canji ya maida ka kai talakan ka raka jira a baka ko su ya maida su arzikin ya ce kuma su baka in sun baka to in ba su baka ba in Allah ya ga dama haidar sake canji da haka in kaga Allah ya baka to gode mishi in kaga Allah ya hana maka ya hakuri Allah ta'ala ya samu dace ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين To wannan gabar zance ce ta gaba kuma gashi mala ya ce lokaci yayi eh ban ji ba da rabi yake zaki ko da rabin yayi saboda shi yayi mai daukan iya abin da yake so dauka ne zai kai wannan Allah dan haka yan uwa sai mi fatan mun kwana akan aya ta 40 da takwas ko to sai mu yi fatan Allah sa albarka cikin abin da muka karanta amin mu ma kuma Allah yi mana albarka amin insha Allah tafsiri ba rihewa aka yi ba wato gobe ma akwai tafsiri jibi ma akwai tafsiri daga nan har ƙarshen azumi insha Allah wannan kuma ɗan bulaguro ne za mu kai ziyara ne mu dawo kenan madadin mu bar wurin haka akwai wanda shi zai yi kan mu mu je mu duba wasu tafsirai ne a wasu wurare mu ga yadda ake gudanar da abubuwan mu dawo tare da shugabanni gas da haka nan za a ci gaba har kafin mu dawo insha Allah Allah ta'ala ya muku albarka Allah ya gafarta mana Allah ya zama da mu lafiya amin Allah ya ma kasan mu albarka amin ya baka lafiya da zaman lafiya amin Allah ya karfa shugabannin mu Allah ya samu cika da imani subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ina ganin ga